سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة أزمي يوم shida ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha shida watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta miladiya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya yi mana bayani a ayoyin da suka gabata iskan banu Ubairif yadda suka yi sharri wa wani an ce sahabi ne wasu sun ce Lubait ne ibin Sahal sahabi wasu kuma sun ce Zaid bin Salim ba Yahude to duk riwayan akwai riwaya akan biyun nan gabaki da ubangiji ya mana bayani bayan ya faɗi wannan yanzu ubangiji yana cewa man ya'mal su'an yujza bihi wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima wanda haƙiƙa wanda zai aikata laifi ko saƙo duk wani abin da ubangiji baya so su'an aw yuzlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullah sa'annan ya nemi gafara daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala da lafzu astaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima zai sami Allah mai gafara kuma mai jin kai Abdullah ibn Abbas yana cewa ayan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nunawa a cikinta wato girman karimcinsa da rahamansa da wannan al'umma. Sauran al'ummu da suka gabata ɗayansu idan ya aikata wani abu na zunubi, da safe wayewan gari sai ya fita a rubuta mishi a ƙofin gidan kafaran wannan zunubin nan da ya aikata, duk mai wucewa ya san wane ya aikata abu kaza jiya, Allah ya tona mishi asiri. To daga cikin falalan da Ubangiji ya yi wannan al'umman nan idan kai laifi, kai kuskure ko ka zalunci kanka, duk lokacin da ka koma ka yi tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ka yi istighfari Allah zai gafarta maka akwai hadisi duk da akwai illa a cikin ta Bukhari yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya aikata wani laifi idan yayi alwala ya kyautata alwala ya yi raka'a biyu kuma ya nemi ubangiji tabaraka wa ta'ala da gafara babu shakka Allah bare mai da shi ba zai gafarta mishi wannan zunubi amma hadisin akwai illa a cikin sa na'am amma akwai hadisai da yawa da sun bayyana cewa falalan da Ubangiji ya yi wa wannan al'umma ko ka aikata sagira daga cikin saga'irun zunubi ƙananan zunubai ko ka aikata kabira in ba ta kai shirka ba an ce har da kisan kai a cikinta duk lokacin da ka tuna cewa wannan abin da na aikata zai ja mini fushin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuwa ya faɗar da nima a cikin fushin Ubangiji me ya kamata na yi ka tambi kanka sa'annan ka nemi gafara ka tuba da sharuɗanta sharuɗan tuba da aka san su annadamu ala ma fata al-iqla'u min az-zambi wan nadamu ala fata wan niyyatu ala alla ya'uda ila zambin zuwa ƙarshen su idan kai wannan tuban babu shakka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka zai gafarta maka to anan ubangiji sai yana cewa man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi duk wanda zai tsirfanta wani zunubi zai aikata wani aiki na zunubi to makoman wannan zunubin nan da ya aikata wa kanshi ne ba ma kowa ba wato anan sai ka ce wa kaina kaman me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani cewa man fa'ala fu'ila bihi idan ka aikata wani abu na zunubi alhali kuwa ka kudure wannan abun kana so ka cuci ka cuci wani da shi misali to babu shakka kana nan raye za aikata wannan abun da ka aikata wani za aikata a kanka ka yi lalace da ɗan wani ko da ‘yar wani babu shakka Allah zai dawo da rana sai an yi a kanka shi ne wa manyan bisman duk wanda zai aikata wani sabo ko wani laifi fa inna ma yaktibuhu ala nafsi haƙiƙa zai aikata wannan a kansa wato makoman wannan laifin zai dawo kansa wa kana Allah aliman hakima haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance masani ne da kuma mai hikima ne me yasa ya sanya in ka aikata wannan ka aikata a kanka kuma in ka tuba zai gafarta maka wannan hikiman shine ya sani ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا هو من يكسب خطيئة أو إثما ما لم يسني مغانا أكن خطيئة أو إثما wasu malamai sun ce khati'atan aw isman gabaki daya abu daya ne don tabbaci ne aka kawo khati'atan aw isman an kawo isman din nan tabbaci ne wa khati'atan wasu malamai kuwa sun ce a'a khati'a shine abun da zaka aikata zai yi ka aikata shi bisa kuskure kuma ka ko ka aikata shi akan sani shine khati'a su'an kuma abun da zaka aikata shi a cikin sani da gangan zaka aikata shi ne su wasu malamai kuma sun ce abun da ake nufi da khati'a anan saghira daga cikin sagha'irul zunubi ne wasu kuma abin da ake nufi da sayi'a kuma a cikin kaba'iru az-zunubi yan isim abin da ake nufi da isim khati'a shine sagha'irul zunubi al-isim kuma kaba'irul zunubi wasu sun ce kuma a abin da ake nufi da khati'a anan abin da ya shafi haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala abin da ake nufi da isim kuma wanda ya shafi haƙƙin wani bin adama wanda kuke mutawala haƙƙin mutane to duk sai a takaice dai ra'ayi mafi inganci shi ne a nan khati'a saghira da kuma a wannan su kuma kabira duk wanda zai aikata saghira ko kabira sa'annan ya jefa wani mabarranci da wannan laifin ka aikata wani abu sa'annan ka yi sharri wa wani cewa ba kai ka yi sharri wa wani cewa wani ya yi kaza kamar yadda bani umaira sun yi wa ko Dubai ko kuma sun yi wa shi Ibn Salim al-Yahudi a cikin sojojin nan kamar yadda suka aikata ya sa ci garkuwa sa'annan sun shawara da kuma sai ce sun ce bari mu je mu je ba ta gidan wannan ba Yahudi to nan kaga sharri ne suka masa shi bari ne a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangiji yake wa bani fi qati'ati kufr thumma yarmi bihi bari'an sa'annan ya jefa mabarkanci da wannan laifin حقيقة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يا جربي القرية تزنبي مبيني wanda ya aikata wannan ya girbi ƙarya da zunubi mabayyani buktan abin da ake nufi da buktan wato ƙarya wanda ta kirkira da abu daga ƙarya kawai ta yanka shi da kanka ta lafa wani shine buktan ba shi da asali magana ne wanda ba shi da asali ce wane ya yi kaza alhali kuwa shi bariki ne bai san komai ba kawai ka kira ka aje don iyayya ba ka son shi ko kuma don bai yi maka ba kawai ka yi wannan nan shi ne tsarin haƙiƙa wanda ya aikata wannan to ya girbi ƙarya da kuma zunubi mabayyani wanda kuwa ranar kiyama zai zo kowa sai ya gani ya san wane gashi ya aikata abu kaza.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ubangiji لولا فضل ها؟
ولولا فضل الله عليك أنا أقول تبارك وتعالى أنا جاء عليه عليه الصلاة والسلام ولولا فضل الله عليك da ba don faralar ubangiji ta baraka wa ta'ala da zai ka ba kuma da rahamarsa da hamma fa'ifa sun yi an yi gullu da wasu sun himmantu sun sa dace a kan cewa su fatar da kai a cikin hukuncin da za ka zartar tsakanin shi lubai ko kuma ɗayan ba yahudan nan ibn salim tsakanin shi da wanda aka saka mishi wannan sun kusa su fatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hukunci ba wai fatar da shi akan shari'a ba ba fatar da shi a cikin hukunci amma ubangiji ya ce da farar Allah da rahamansa sai ya kare ka da hamma qa'ifatu min yugullu ubangiji sai ya mayar da masance ne wa ma yugulluna illa am za su fara da kowa ba ba ce kawo duk ma yake ma yake da kullace kullace da suka yi Allah ya mayar a kansu ya fatar da su ne akan hanya madaidaita amma kai kana nan za a kare ka da wahayi ma yanzu wahayi hawa in huwa illa wahyun yuha yana nan in ya zo zai bare bar hanya ba ma kafin ya yi niyan ya bari ma Allah sai ya kashe ake shi akan hanya na'am وما يضرونك من شيء bara su cuce ka komi ba duk abin da suka aikata sai ba su cuce ka ba sun cuci kawunan su ne وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم hakika ubangiji ya saukar a gare ka da littafi wato alqur'ani da hikima kuma an ce qada wato hukunci hukunci Allah ya saukar maka hikima ko sunna hukunci tsakanin mutane walau la fadlullah alayhi wa rahmatuhu lam mustafatu min adluk ma yadurruna illa ka ma yadurrunaka bi shay wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam sai ya sanar da kai abin da baka sani ba شيني ليه فسر الكتاب عشان سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من ana kuma masu ana hanyar da yana bayani waɗanda suke shirya Allah kun ji ba daɗi a rai na bajin na mushi ta yaya wani abu ne da ne rashin lafiya ne Allah ne ya yi shi da maka fara ko ta ji ranar kiyama abin da ka aikata waɗannan abubuwan da sun same ka Allah ne ya canza maka sai ka abin ya ce da aka yi Allah ya sa ku a cikin alheri da kuma aikata ku zama da ba a kawai da Allah ya kada mana ya kan shi ya kan shi ba su fara da aka sanya mu ne da mutum bai ta. Wanda ya aikata kyakkyawan aiki aiki na gari. Wanda ya aikata aiki kyakkyawa na gari ya kasance namiji ne ko ko mace ce idan har shi mumini ne ya kai ka da wannan aikin wani ne ke da kuma da ke da aljanna za su yi da aljanna ko za su yi da aljanna za mu wasu sakamakon aljanna wala yi ko kuma nasira kuma ba za mu zalunce su ba ko da wannan kwaya ko shi ko da mun faɗa a kan da aka yi sallan kwallon dani annabi huwa alamu ala zahiri wannan alama sallon da dabino ba yana da sallo a ciki ba a cikin sallon da dabino akwai abubuwa ko wanda mutane ya kuma misali na farko wannan fata a misalin fata a kan kwallon nan ita ce a ce kuke sunan ta tafiye kuma fashe kuma wannan igiya wanda yana nan tsaro na kwallo nan za ka sako wani igiya in ka ja hankali zai fita wannan shi ne kafi na biyu kuma a bayan kwallon dabino akwai wani digo a ciki wannan digo ana kira shi cibiyan kwallon dabino na wato shi ne na biyu to daidai gwargwaron wannan kwallo wannan digon nan wanda suka aika aiki na gari kuma su mummunai kasance wasu mummunai allah ba ya zaɓi su komi ba da Thank you. daga wanda ya canza mafisar cewa Allah ta baraka wa ta'ala wa huwa wa huwa wa huwa fakir sabbi kanta da kasance wani mace wanda ya tsoka da aiki wato waye ne zai tsakani mumini wanda ya tsoka da aiki eh kuma ya canza sabbi da baki da wani Allah da wani da baraka wa ta'ala da wanda ya yi tsakoni wani abu da waye ne ya kace hakika wanda ya saka hakika wanda shi ta ba ta ala jama'a da shi Allah da ke zai ji ba ta wani ta wani shi ne mafi addini mai kyau wato a nan kana ku gaya mana a cikin kana so ka kasance kana cikin sabar da kana cikin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu da ya gabata kai na farko ka kasance duk wata sifa wadda za ka ce idan za ka yi ka ce ne mu'mini على عروض العشية والتقوى وإن لم ذلك إيمان فإن لم تكفل شيء من أي أي شيء نكرة كان أي تتجاوى أي وهو ممكن هو كان جودة ذلك أيوة وأتباوي هذا أقوى والمنشي tsakanin wanda akwai wasu duk a fiska ta da gani shi yana aiki da aiki da kai amma niyyar shi kuwa ya sa ya a zuciya yana son ya bar mutane ko ba haka ba in ya sa ya a zuciya yana son ya bar mutane ya fita a cikin ruwa bai zama mai kyau da sa'a to ka kuma wannan sifar ma domin ba su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin da ka aikata nan ya gobe ranar kiyama za ka zo ka wani wani ne wani ne zai ce maka wani wanda ba Allah ba idan za ku nema to ku nema abin wanda ya da mallakan sammai da sai gaba daya kawai jari ma in sama wa ce ma kan wa kana Allahu bi kulli shay'in qadir hakika Allah yana kiyaye da sani komai ba ku abin da zai fita da ni وما تكتب ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في إلا abinda baka sani ba kana tafiya yanzu kai in kana duba misali kana kallo ga wata haka kana kallo mutum ya yi ne zai yi kaga abin da yake gaban ka fa abin da yake ne da kamar ka gani ba amma duk abin da yake faruwa da wanda yake faruwa a wanda yake faruwa a wannan gari a wancan gari a ƙarshen duniya a tsarin duniya ubangiji yana sani shi kuma a wannan saka kuma zai iya gaya maka shi gaba ki daya a wannan saka yalla jalalu yana sane da komai فقد الله كل ذي قد عيش يبقى كل ذي حيث فعل قال الله waɗanda ba fa ba ku abin da Allah ya faranta musu daga cikin gado. Larabawa a cikin al'adun guda, idan ya akwai mareniya a ƙarƙashinsa, kuma tana da dukiya mahaifinta ya mutu ya bar mata dukiya. Kuma shi mai duba da wanda tana hannun shi mai renan ne, zai iya aurarta, wato ba ta haramta gare shi ba, kuma tana da dukiya. sai idan tana da kyau sai shi ya zo ya ɗauki riga ya jefa a kanta ya hana ta wa kowa nan da mutum ya jefa wannan riga a kanta ba wanda ya tsaye da wani ta zama kashi da shi ne zai ɗauki to don kuɗi da da kyau na ta kun shi ya aure ta ya ɗauki yadda ya ake ta tare da shi ya cinye dukiyar dukiyar ta zama kashi to idan ba ta kasance mummuna ne ko kuma ta tana da kyau amma shi ba zai iya aurenta ba me zai yi sai ya hana ta aure za a bugu wunta ba za a bugu wunta a yankin kaza sai su hana su yin aure idan mummuna zai ce kaza na mummuna sai ya hana ta aure ya ajiye ta su zauna tare da shi har da mutu ya gaje ta ko kuma shi ke kyawa ne kuma ta zama mishi haram ba zai aure ta irin ɗan kai shi ɗan yayin shi ko wani abu wanda ba haramta a yi ta haramta ta zama mishi ba zai haram ba sai ya hana ta aure ya ajiye ta kuma mijin da ya zo aure ta kira ai abuwa da ba ku kuma ta yi wancan wanda ba ba ba abin da aka faranta a kan da dabaru da wayo da suka faranta ka ta kuna ma ku da wa taraba kuna an tanki ko a nan malamin mun fassara ta sun ce idan an fassara fi wa taraba kuna fi an tanka ko kuna an tanki ko kuna zai zama wa inda kuna so ko aure kuna buƙatar ku aure su إذا قدر عنهما وترغبون عن أن تجدوا wannan ba ka so kore duka ce kuma yana faruwa da ayar da a kusa za za a kaddara ko ba wata rabu na an danci ko kuma wa wa kuɗi da aka rufe maka shi ne mafi gaskiya a kan aure da waɗanda kuna so ku aure kun ga kuɗi sai kuɗi kuɗi su biyar ga kyau na sai ku je ku kyau za ku hana wa kowa ne ku aure ku ya wanda muke kawo mashi kuma mun ji ke yi فطلبوا عنه جلس الشركة وترغبون عن أن تعطعين عن أن تنجحوك وتولى بعد فرحكم وأوليك تموي ترغبون عن سهلا والمستضعفين من الرجال هكذا نقول الآن لا رباوة باتا باتا باتا باتا كادو نقول وماتا سأل لهم كنانا كيانا كنانا القبيل يأمر القبيل إذا من الكلام كي يكون فمن من هذا يأمر السيادة فمن من هذا ذات سيادة توقع توقع حبار أما يا كنانا لماذا فإن الله سلام قولي شيء سمع قبيل كنا يموت حبار Allah ya yi wa a karsu da wani yayi da ke a karsu a kan tsayoyi da ake karanta musu da suka gabata kuma a kan mata waɗanda kuna danne su haƙƙi wanda ba ku so aure su ko da kuna so aure su ko shi kun gari sa'an nan kuma da marawana wa musamman fi ne da gida masu rori da cikin yara kankana wanda ba ku ba su sai Allah ya ce wa an da hukumin da kama da kuma ku tsaya wa rayu da adalci babu wani abu wani kuni amince harkin malaya wani ne na kuma ne a kyautata wa maraya amma ana akwai magana tambaya wane ne maraya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la la yuqba ba'da kulli babu khairi bayan balaga duk babanka ne ya mutu ko babanka da babanka ne sun mutu kai maraya lokacin da ka kai shekarar balaga ba yadda za ka ta ce kai maraya yanzu mutane sai su kuma yana aikata su marayu ne haka zama su kan tare ya tsaro ko babba zai ce ba kai su marayu ne sai na ka za maraya a wallahi sai ba ta bare shi ya yi ne ka ba ta bare shi ya yi ne ka tashi kai wata da kanta amma ko ka balaga ne idan kana da hakki a wani dole ne a ba idan kana da ɗari kuma kyautata maka ya ɗauka illa ne a kan musulmai gaba ɗaya. Amma sai dai maka kyautata wa mutane ta Allah ne ya Abin da ba haƙƙin ka ba, kada ka haƙƙi a kan mutane don dai ka ce wannan haƙƙin ka ne. An gane? Yawwa. Haƙƙin ka da Allah ya rage ya kwanta ka karka za ka yi maka, za ka ba. Sa'an nan kuma za ka kyautata maka don gaza wata shekaru ga musulmai ba. Amma idan ya ga musulmai daura kamara ba ma sai mutane sai ba za su tsaya maka mala'ikun Allah ba su duka ba za su tsaya fara maka lissafi daga ranar da kai balaga sun abin da kai ba da ne na rubuta ba ka zafi to shi ne wani yana cewa ko an ta ko mulkiya ta ma da za ku tsaya wa marayu da adalci don haƙƙin maraya duk wanda ya haƙƙin maraya ko ma ka sani ko ya kasance sa ya ci wuta ya ci wuta kuma ba zai zama cikin mutum Allah kuma ba zai zama kuma da ke fara ya inda ma ya kura ne ko نارا وسيصلون سعيرا لهم كما شيء مؤمن لحق يوجد حق المرعين وما تفعلوا من خير وأنا إذا تركيني مثال ثم لا يمكن أن يسمي تركيني وولي ولا bai haƙƙin su ba ko babba ne daga wasu ko wasu an yi shi rafi ko kuwa mutum ne daga kashi ya aikata aikin alkhairi duka biyu a da yana faɗa yana ce wa ma ta faru bi khairi fa inna Allah ta yi alim duk abin da za ku aikata na alkhairi to Allah ya san ko min albarka idan ka aikata alkhairi kai wa ala alkhairi Allah ya san idan ka yi kuce Allah ya san idan ka yi da alkhairi za a tattara maka lada a baka idan ka yi da yadda kuma ka da da gida dole Allah zai kwace daga hakkin na abin da kuma ya bayyana da lada ko ko wanda kuma shi tabaraka wa ta'ala ya so zai yi